وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اصنع جوتنا في الأمور كلها وأجرنا من كيزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ba tare da bata lokaci ba kamar yadda aka saba za mu ci gaba da karatun mu mai albarka a cikin wannan littafi mai suna muktasar sahih bukari wanda aka fi saninsa da attajiri da sarai li hadis jami'in sahih yau a cikin ikon Allah za mu tashi shafi na hamsin da uku sabon babi babul masi alal kofain babul da ke magana akan shafa akan kofi guda biyu shafa akan kofi guda biyu akwai abin da ake kira hiza akwai na'al akwai kuf hiza shine slippers na'al ai na'al shine slippers hiza shine takalmin sauciki kofi shi kuma shi ma nau'i ne na takalmi da ake fi sanin sa yin sa da fata shi kuma ana tsago shi har ya kawo kamar rabe mai kyangyama to shi kofi din shari'a ta ba da dama za a yi shafa a kansa kuma yanzu babin da za mu karanta kenan shafan ana nufin lokacin alwala saboda sauki daga cikin saukin addinin musulunci ko shari'ar sa shine wani lokaci inda kai kuma za a ta samu takuri sai a yi sauki idan mutum ya yi alwala ya zo zai alwala sai ya kwaɓe ya sake wankewa ya sake maidawa musamman a lokutan sanyi sauransu to sai aka yi rangwame cewa ya halatta in mutum ya zo su ba sai ya kwafe ba sai ya shafa kansu su ne kuma asalin abin da ma aka sani ana yin shafa a kansa a alwala kenan hadisi na farko da zamu fara karanta a wannan hadisi a wannan babi shi da hadisin da aka karbo daga sa'id bin abi wa sa'id bin abi waqasin an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masaha ala al-kufayn sa'ad bin abi waqasin yayi riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kufi a matsayin sa na sahabi kuma sahabin da ya lizuci annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa har ma yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka musu bushara da aljanna saboda lizinta da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kikkiawar fahimta da take tsakanin sa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da shi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan kufi ma'ana kenan wannan shine yana yin shafa akan kofi a rayuwarsa yawwa shi ne ana magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan kofi ma'ana a rayuwarsa lokacin da yake dare yake yi shafa wato kina akan kofi wa anna abdullahi ibn umar kuma lalle abdullahi dan umar Allah ba daukakin sarki ya dade su sa'ala umar an zali ya tambayi sayyidina umar akan wannan hakan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa akan kofi in ya zo alwala maimakon ya ya wanke kafa fa qala na'am sayyidina umar sai ce masa eh haka ne eh haka ne idan haddathaka shay shay'un ko idan haddathaka shay'an sa'adun duk lokacin da sa'ad bin abi waqasin ya baka hadisi akan wani abu kuma ya ce maka anin nabi sallallahu alaihi wasallam wai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji shi fala tasal anhu gairu karka ma sake tambayan wani sa'ad min naji sa'ad ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan kumi abdullahi dan umar yake tambayan babansa sayyidina umar haka ne yace masa kwarai haka ne bari ma ja maka layi daga yau in dai sa'ad ne ya baka wani hadisi ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan final kenan kar ka sake tambayan wani haka ne ma'ana wannan shine duk abin da sa'ad ya gaya maka to ni na ce maka eh ya tabbata annabi yayi saboda haka ba ma shafa kufi kadai ba ba ma shafa kufi hadisi na biyu an amr bin umayya ad-dumri رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين عمرو ابن أمية الدمري الله يدري شيء يا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ده إذا سا يمسح كأن كوسيزو ده شيء أكم صفة فعل مضارع دين ينون مي التجدد النبي صلى الله عليه وسلم ناجا النبي صلى الله عليه وسلم ينا شافا kenan ba sau ɗaya na gan shi ba ba sau biyu na gan shi ba tunda ya zo da sigar mudari ko yana ba da fa'idar mai continuity na gaishe yana shafa alal kufaini akan kufi guda biyu can sa'ad bin abi waqas ya bada wannan shaida nan waye ne amr bin umayya ya bada wannan wadau daga gare shi har yanzu amr bin bin umayya kenan yake cewa ra'aitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa kuffaihi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa akan rawaninsa na gan shi kuma yana shafa akan kuffinsa yawa kinan kawai da muka faɗa wani lokacin musulunci yakan kawo sauki saboda yanayi an ɗaura rawani kun san kuma yadda suke ɗaura rawanin su haka alalar lokacin babu zanna haka suke naɗa shi tun yabi an tuma shi ka zo alola ka sa kufi ka ture rawanin ya wargaje ka sake naɗa ka ture kufin ka sake abin sai ba shi sauki saboda haka in ya zo shi maimakon shafan kai in ya dan shafi nan dinsa haka gashin nan din sai ya shafi ko sai ya shafi kan rawanin haka ma kuma in ya zo kafarsa maimakon ya wanke kafar ya tobe kufin ya wanke kafar sai ya wanke ta ai sai ya shafi kufin ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa'annan abubuwa guda biyu yansahu ala imamatihi wa ala kufaihi dan ma ya zo da sigar mudari dan ya bada fa'idan tajaddud continuity sadaka malamai suka ce hadisan da suka zo a kan shafan kufi sun zo ala haddar tawatur haddar tawatur sau sun zo da kaifiya da yawa kun tuna hadisin abin da muka karanta wani ne safwan bin safwan bin asali wanda ya ce ya tambaya da sallallahu a kan ya ce na zo tambaye ka ne ya ce akan me ka zo tambaya na ya ce na zo tambaye ka akan ilimi ce mala'iku suna shimfida fukafikinsu a ɗalibai neman ilimi ko saboda yadda abin bayan ya gama tambayi sai ce na zan tambaye ka akan kufi ka taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gana akan shafar kufi nan ma ba shi ansa cewa yayi shafa akan kufi saboda akwai hadisai kaca kaca kaca kaca kaca sun zo da kaifiya kala kala kala kala kala da riwaya kala kala duka kuma ingantattu to haka malamai suka ce kenan hadisin da ya zo akan azabar kabari da wanda ya zo akan shafar kufi sun zo ala haddat tawatir sun zo da kaifiya kuma wato kenan kala-kala daban-daban babun idza adkala rijlaihi wa huma tahiratan babu da yake magana idan mutum ya sa kafarsa a kofi guda biyu kuma a tsarkake suke menene hukuncin sa na'am a yanzu da kofi muke magana ko yawa safa majal ne na fatawa na malamai wa'yansu malamai sun takaita shi akan abin da yake tabbatacce zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine kufi ko shi da tafi suka magana a kansa wanda suka daga baya wanda suka sassauta a malaman baya sun ce za a yi shafa akan jaurami jaurami shine wanda shi da kirtani ake yin sa da algarara kenan amma za a sa fata ta sama za a sa fata ta kasa suka ce za a yi shafa a kansa saboda akwai fata safa abin wanda ya zo a wannan zamanin don haka malamai ba su samu tsaye a kansa ba wa'yansu sai suka ba shi hukuncin wancan suka dauki wato kenan suka yi kiyasi saboda idol rural ɗaya ce shine wahalar tobewa da kuma wato kenan mayarwa haka suka ce za a yi suna ga kamar illar ta zama guda ɗaya wai su kuma suka ja suka tsaya suka ce a mu takaito akan abin da yake sananne tun dacan to haka ba su canja akan wannan ba yawwa saboda haka ba su ba da kofa akan cewa ai shafa akan abin nan ba عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر yace na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a wahalin wata tafiya fa hawaitu da on zia kufai sai na sarewo kasa dan na tobe masa kufai ya zo yana alwala ina tsaye a kansa yana yi yana yi yana yana yana sai da zo zai wanke kafansa sai na sunkuyo haka zan tobe masa kufin nasa dan yi wanke fa sai ya ce da kuma a kyale su kyale kufin na ba sai ka tobe ba bai na da karto ma zahira ce ne ai na sanya su suna da tsarki so so guda biyu kenan kufin nasa yana da tsarki sannan kuma bai saka su ba sai da yayi alwala da haka fama saha alaihi ma sai ya shafi kofin bai tobe kofin nasa ba kamar yana da tabbatar da wancan hukunci da muke magana akan halarci shafa akan wato kenan kofi babu mallam ya tawabba min lahami shati wasawiki babin da yake magana akan ce wanda yake ganin cewa babu alwala da mutum ya ci naman akuya ko kuma ya ci abin da yake da soyayyen gari in an soya gari aka ci shi haka ko an yi nakiya da shi aka ci ko shadaka aka yi da shi aka ci ko wani kunu aka da shi daidai ya shafi shafaffen gari in an ce za a sake alwala ko ba za a sake ba menene wannan hukuncin an amr bin umayyata ce wancan da muka rawato daga gurin sa kenan ko annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tazzu min katafi shatin fadu iya ila salati fa alqa sikina fa salla wa lam yatawadda yace ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a wancan lokacin yana figan karfatar akuya irin yadda ake a gasa ta gaba ɗayan ne kenan ko ko kuma danderin ina yi danderin akan da ko naman babba haka to ya an ba shi haka babba kowa yana yaga da haka shi tunda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ne tage disa annabi yake stay study sallallahu alaihi wasallam bai da sauran mutane ba ya ga annabi sallallahu alaihi ya kama karfatan akuya yana yaga nama yana ci yana yaga nama yana ci bayan an gama wannan do'iya ila salatin sai aka kira zuwa ga sallah da haka fa alka sikina sai ya ajiye wukar da yake yankan naman yake ci yake yankan naman yake ci sai ya ajiye ta fa sallah sai tashi aka sallah dama da alwalarsa kenan ko walam ya tawadda bai je ya sake alwala ba da haka da wannan sai suka ce idan mutum ya ci nama na akuya ko makamancinsa bai zai sake alwala ba baya karera alwala babu mamad min sawiqin walam yatawadda walam yatawadda babu da yake magana akan wanda ya ci wani abu na soyayyen gari ko wani abu makamancin wannan bayan ya ci ko ya ci abinci ko ma wani iri ne sai aka tashi za a yi sallah sai ya kurkure bakinsa ya ke je sake alwala saboda gadaran sa yana da alwalarsa sai ya ke je sake alwala sai ya kurkure bakinsa kawai sai ya je sallah a haka menene hukuncinsa sallar ta yi ko bata yi ba an suwai da bin nu'mana radiyallahu anhuma annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a makaibara hatta idza kanu bi sahaba sun fito tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi akaran da aka yi yakin kaibara suna tafiya har sai da suka zo wani guri ana kiransa sahaba'a ko ko za a ita sahaba'i wai adna kaibara ita kuma sahaba din ko sahaba'in wani guri ne dab da kaibara daga nan in ka tashi ka ci gaba kadan sai ka sai ka shiga cikin kaibara kaman bam in ka tafo ka zo ka tafo ka tafo ka tafo in ka zo bam kan ai ka iso damban ko daga nan sai damban kawai to kaman kutan kutan haka tsakanin sahaba'a da kuma wato kenan kaibara wai adna kaibara fa sallallahu al'asara suka yi sallar la'asar a wannan gurin sun mada'a bil azwadi sannan sai ya ce a kawo guzirin da muka taho da shi dama za ka yi tafiya a yi wata zawadu aka ce ko kuwa ya guziri suka zauna ba suka yi sallah suka ce a kawo guziri aka kawo abinci suka ci falamir da illa bisawik abincin da suka taho du ya kare a hanya babu abin da ya rage sai soyayyen gari ba a mara bihi sai ya ce a kawo shi aka kawo shi aka kawo shi fasurriya sai aka jika shi da ruwa aka dama shi aka gyara shi yayi kamar yadda zai shawo kunu kunu sulki sulki garba garba fa aka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akalna ko kuma aka mai da shi kamar tuwo aka yi hikima daidai da zai ciwo annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi ya ci sun makama ilal magribi sannan sai tashi aka yi sallar mangariba amma lokacin da za a yi sallar mangariba ba madda madda wa madda madna sai ya kurkure bakinsa mu ma muka je muka kurkure bakinmu ko tun da ya yi ko su ma sai suka yi yan arziki kenan sun ma salla sannan sai annabi sallar sallama ya yi salla tare da su sallar mangariba wa lam ya tawabba ba tare da wata kenan ya sake alwala ba bai sake alwala ba saboda haka wannan ma baya karya alwala ko eh mutum ya ci abinci kun ga a wancan bai ambaci kurkuren baki ba da suka ci nama kawai tashi suka yi suka yi sallah kuma ba wani abin da aka ci ana a wannan kuma da ya ga dama sai ya kurkure bakinsa can da bai kurkure ba su ba su kurkure ba nan kuma da ya kurkure su ma sai suka kurkure sara kaga akwai yalwa ga wanda ya ci wani abu ko ma menene inda na halal ne bayan yana da alwala kuma lokacin sallah in ya ga dama ya kurkure bakinsa wayannan sun kurkure da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kurkure in ya ga dama kar ya kurkure bakinsa wayancan ba su kurkure ba da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kurkure ba mun gane wannan kuma kadiya ce guda biyu wanda suke daban-daban marwaitanta kuma daban-daban ta haka kowa ya ya ya shaidi wani wani wani different incidents ne wannan ya faru daban wannan ma ya faru daban a can ga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma ga hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka akwai yalwa a cikin lamarin wanda ya ga dama kurkure wanda ga dama bai addi kurkure ba babu wani matsala akan sa insha Allah ta'ala an maimunata radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci karfata a gurinta wace ce maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam sama sallah sannan sai ya tashi ya yi sallah walam ya tawadda bai sake alwala ba bai sake alwala ba sau da aka kaga wani yadda da karfafa wancan kenan ko yawwa illa ya kai mai magana in ya gada ma zai iya magana sai ya ce wanda aka ware ba a yi sake ba a yi kurkurar baki ba su ne wanda suke ɗanfara da nama wanda suke damfara da kuma abinci tunda ya ce ya ce sawik ya ce kuma fasurriya aka danar da shi kaman garba ko kaman tuwo ko wani abin kamancin wannan ya ce fa akala sai ya ci sadaka za su ce abinda aka ci ba nama ba in mutum ya bi shi da faɗi kenan kuma biddika abinda aka ci ba nama ba sai a kurkure baki za a yi sallah abinda kuma aka ci in nama ne ba sai an kurkure baki ba in kuma mutum ya yalwata sai ya ce a'a ko wannan kaci ko wannan kaci gada kurkure ka gada ba za ka kurkure ba wallahu ta'ala al'amar wadi babun hali yumazmidu min al-laban to in mutum ya sha nono nan ma za a kurkure baki za a kurkure baki mutum da ya sha nono kuma da alwalarsa kuma lokacin sallah kuma zai saki alwala sai ya kurkure bakinsa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shariba labanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha nono fama da maza sai ya kurkure bakinsa kafin ya tashi ya sallah wa qala sai ya ce inna lahu dasaman ai yana da kitse yana da kitse a cikin sa nonon saniya an kira an sha shi ko nonon akuya ai akwai nau'i na kitse a cikin ba jikin sa ke fitar da mai man shanu ba a jikin nonon ne ake fitarwa sauraka yanzu kenan illar da ta sa ya kurkure baki shine yana da me yana da kitse da ba shi da kitse wala Allah ba zai kurkure bakin sa ba kenan ko to akan wannan idan mutum ya ci wani abu mai kitse fa mai mai shinkafa da mai kuma zai sake alwala sai ko soyayyen nama ba gashashen nama ba eh zai kurkure bakin sa ko kuma za mu takaita shi akan nono amma kaga illar ba a kan nonon bane a kan kitsan ne inna lahu dasiman shi nonon yana da kitse a cikinsa yana da maiko eh yana da maiko saboda haka idan an yalwata in an tabbata shi akan nono akan nono yayi akan nan in an yalwata shi dawo ya kai shi kan duk abu da mai maiko kace zaka zaki alwa zaka zaki sallah tunda illar da ya kawo dama ai alhukumu ya duru mal illati ko wujudan wa adaman duk hukunci ya kan illar ne dalilin hujjar da ta sa za a yi kaza to hujjar shi ne mai da ka duk abin da ka ci mai mai ba laifi ka kurkure baki ka wallahu ta'ala a'ala babul wudu'i minan nawm babin da yake magana akan hukuncin to in mutum yayi bacci yana da alwalarsa sai wacce sai ya tashi kuma lokacin sallah yayi zai sake alwala ko ko ba zai sake alwala ba ana aisha radhiyallahu anha anna nabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum idan ɗayan ku yayi gengedi ko ya salli kuma alhali yana cikin sallah ko yana cikin sallah sai gengedi ya kama shi falyar kutto ya kwanta hatta ya zaba anhu naumu har sai baccin ya cire a jikinsa ya jire a jikinsa fa idza fa inna ahadakum idza salla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fa yasubba nafsahu domin da yanku yana ce yace sai ci gaba da yin sallar sa alhali yana gengede to bai sani ba yana istighfari a cikin sallar sai je ya zagi kansa sai faɗi wata magana bai abin nan ba saboda gengedin da yake kamar ka kace wannan hadisi yana magana ne akan sallan dare lokacin da ake tsawaitawa a salloli yawa ordinarily a sallar azhar ko la'asar ko mangariba in ba da laruri ba zai yi gaske ga mutum yana gengedi amma sallan dare kace dole sai kai tahajjud kuma bacci ya takura ka kuma addini yana da sauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to faliyar kudi ya kwanta ya baccin sa in ya dan matse kadan sannan sai ya tashi sai ya ci gaba da sallarsa saboda kar ya zo yana yi yana karatu bai san abin da yake faɗa ba maimakon ya faɗi aikin alkhairi sai ya faɗi sabo saboda zaran ya famu abin da ake kiransa gahuwa baccin ya ɗan ɗauke shi kaɗan ko da na sakan ɗaya ne ya ɗan fizge shi ta ko zai iya fitar da wani abu wanda ba shi kenan ba mun gane wannan yau saboda haka wannan ya fi tafi mutum yana sallah ya kwanta ya bacci ta amma ina za mu fitar da wannan hukuncin babu wudu ibn an-nawmi ina magana alwala take me yasa aka ambaci alwala eh ai ai alwala yake sallah dai sai gengedi ya kama shi an ce masa ya kwanta ya yi bacci sai ya ci gaba da sallarsa to ya za a yi in ya kwanta ya bacci sai tashi sake zai kamar dai yanzu hukuncin da ya bayar shi ne cewa in dai mutum yana gengedi to ya kwanta ya bacci ya kwanta ya bacci straightforward to in ko ya bacci al'ainu ka sahi bai zana mata al'ainan ya sada daga loka yau saboda haka yau da haka sai ya sake alwala kenan wallahu ta'ala a'ala yawa to amma kuma in bai kwanta ba fa ya ci gaba da gengadin yana sallar eh alwalar tana nan ko ba ta nan eh ya fahimta ba eh magana eh bai zama ya ta cikin kete ya saba eh to Allah lasa tana nan malama me kace eh ka ji wani istin baɗi dan ba ka ce babu lodo in minan nauyi shi ko bai yi nauyi ba da haka babu kira ba abinda zai ci gawayi daga ne yawa da ba kuma malaman malikiya da suka tsananta akan bacci suka ce illa kafifun naumi gairu muskili ko huwa ma aljulusi gairu mubdili saboda haka in karami ne gingedi haka alladhi ya alamu sahibu man yazhabu man yati yawa suka ce bai abin nan ba to da wasu malamai sun mutlaka ma suna ganin gingedi baya warwarewa baya warwarewa alwala babu min alkaba'iri eh okay an anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza na'asa ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya gengedi a sallah falme falyanan to ya kwanta ya bacci in ɗaya ku yana sallan dare kenan bacci ya gengedi ya matsa masa ya takura masa to ya baccin hatta ya alama ma ya karau har ya san abin da yake karantawa saboda kar ya zo yana karatu ya kwanta kawai ta kaman wannan final verdict ne ma falyanan umarni ne ko yawwa saboda haka lalle lalle sai je ya kwanta kawai ya kwanta kawai saboda ana san zai karatun ya san abin da yake karantawa babu wudu'i min gairi hadathin alwala hukuncin alwala ba tare da mutum ya hadasi ba ai musa abubuwan da suke warware alwala a hadasin ne ko da kuma asbabul ahadasi to in babu kira fa za a ci gawai wa anhu radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau inda kulli salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai sallah sai ya saki alwala inda kulli salatin duk lokacin da zai sallah sai ya saki alwala qala yake cewa wa kana yajzi'u ahaduna alwudu'a alwudu'u ma lam yuhdith amma mu ordinary people kenan ko ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba alwala ɗaya tana wadatar da mu kowace sallah in dai ba hadasi mutum ya yi ba kun gane abin da ke nufi yawwa anas dan malik ne ke wannan magana din annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan duk lokacin da zai sallah yanzu wannan da yace ya tawaddau inda kulli salatin ya shami ne sallan farilla da sallan nafila duk lokacin da zai sallah ko sawa'un ta farilla ne sawa'un ta nafila ne istisqa'i ne sallar roƙon ruwa ne sallar wannan me ake kiransa kusuful kamari ko kusuful shamsi duk wani abin da ake kiransa sallah in dai zai yi sai ya sake alwala shi wani haka ya awwada wa kansa alwudu ala alwudu kuma kun san nurun ala nur amma mu sai ya ce wa kana yujzi'u ahaduna alwudu'u alwala ɗaya tana isan ɗayanmu a duk salloli ko sallah nawa zai yi malami hudin inda bai kari ba mu kawai sai alwala ta kare muke sakewa sadaka kenan yanzu wannan magana ta Anas ta ba mu sassauci ko tunda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a gaban sa suke yi in sun yi alwalan su ba za su sake alwala ba in ba ta kare ba sallar gaba za su yi yawa amma shi sai ya sake akwai yalwa akwai kuma wato kenan tsanantawa ga wanda yake son tsanantawa babu min alkaba'iri Allah ya statira min baulihi babin da yake magana cewa mutum ya zama bai suturtu ba saboda zai fitsarinsa fitsari zai yi je a ko'ina kowa yana kallonsa bai rufe al'aurarsa ba wannan yana daga cikin kaba'ira yana cikin kaba'ira عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائل من حيطان المدينة أو مكة annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta bakin wani lambu cikin lambu na madina ko kuma lambu na makka fasami sauta insanai ne sai ya ji karar waɗansu mutane guda biyu yu'azziba ne fi kuburihima ana musu azaba a cikin kabarinsu wani yana ɗirka ihu wani yana ɗirka ihu shi kuma ya zo wucewa shi kuma daga cikin al'adansa ba zai ga matsala ba sai ya nema mata solution ba zai ga matsala ya wuce haka kawai ba to yanzu shi ɗaya ya ji sauran mutane ba su ji ba ko kala nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'adhibani wa'annan kabarwara da wannan kabarin da wannan kabarin wallahi azaba ake musu ana musu azaba ana musu azaba ba ma yu'adhu bi alifi kabirin kuma abinda ake musu azaba akan sa ba wani babban abu bane ba wani matsala ce wadda mutane suka dauke shi wata matsala babba ba amma gun ga gashi da ta ja musu matsala a nan gurin thumma qala sannan sai yace bala haka ne tabbas hakan din ne kana ahadu ma la yasatiru min bawli dayan su in zai fi tsari baya suturtuwa da fitsarinsa wa kana al-akharu dayan kuma yamshi bin namima kullun aikin sa yawo da annamimanci ya dauki gulmar wannan ya kai nan ya dauki gulmar wannan ya dauki ya kai wa wannan sama da abi jaridatin ratiba sai ya ce a karyo masa zarban dabino danye faka faraha sai ya karya ta kisra ce ne kashi biyu fa wada ala kulli qabrin minhuma kisratan sai ya sa kari ɗaya akan wannan ɗaya karin kuma akan wancan kabarin fakili sai aka ce a'a to ya rasulullahi lima fa'alta hada me yasa wato kenan kai hakan nan kala sai ya ce la'allahu an yi kaffa an yi kaffafa ko an yi kaffafa an kuma malami basa la'alla za a ɗan sassauta musu azabar kafin ya bushe kafin su bushe za a karfafa musu wannan yana cikin hadisan da suke da darasi masu yawan gaske daga cikin darussan shine akwai imani da mai gaibi allazina yu'minuna bil gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam wucewa yace wannan kabarin ana masa azaba wannan kabarin ana masa azaba dole mai da haka akan haka shi din Allah madaukakin sarki ya jiyar da shi ya sanar da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi illa a illa man irtada min rasuli Allah shine ya san gaibi in ya ga dama ba zai bayyana gaibinsa ba sai a wanda ya zaba a cikin manzanni wanda ya zaba kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu gashi ya zabe shi ya sanar da shi wani abin da jama'an da suke tare da shi ba su sani ba mu kuma namu mai imani da wannan abu to da mu yadda da shi yawa saboda kai azibani wa ma yu'adhibani fi kabiri sannan na biyu yana karantar da mu cewa bai kamata mu rika raina abin da ba daidai ba a shari'a wani ba Allah ya yi wani mummunan rashin lafiya ya ce a ya koyi darasi a rashin lafiyar da ya shi ne cewa komin karancin abin da ke sabon Allah ne kar mutum ya kuskure yi ya ce azabar da ya sha cewa lakuwa kabari ta yi wa mutum yawa a wani rashin lafiyar a rashin lafiyar kwanan nan dana da ake yin nan saboda sau da yawa abin da za ka rena yi in ji hausa suka ce sai zole maka ido dan hakin da ka sai zole maka idan sai zole maka idan sau da yawa abin da kai kake ganin sabon mamala ba shi ne babban ba ko ai mun san tarihin mutumin da ya yanka kuda a matsayin shirka ko kuma ya tafi wuta saboda yare na haka an mu ba a wuce ta gunki mu sai an yan masa yanka an zubar da jini ɗaya ce wala ba zan zubar da jini a gunki ba kan aka sare shi taifa ya ce a suka ce a to ya zan yi ni ina musulmi in yanka suka ce ko kuda ka yanka sai cafke kuda ce to ya yanka masa wana sai ya mutu a haka a wannan lokacin bayan ya yanka suka kashe shi wancan sun kashe shi ya tafi aljanna wannan suka kashe shi kuma kun ga wuta zai tafi saboda ya rena abin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa mu'mini yana kallon yana kallon zunubi ko mun karancin sa kaman katin dutse ne aka dotsana shi a sama wanda kowane lokaci zai iya gangarwa ya danne shi ta kuma zai taba wasa da shi ba zai taba rena shi ba amma munafiki yana kallon zunubi kaman guda ne ko ya shige hancinsa sai je zama masa wato kenan illa ko sanadiyar mutuwa saboda ba a raina sabon Allah madaukakin sarki kwata kwata kaga yace wa ma yu'adzibani fi kabir ba a musu azaba a abin da mutane suke dauka babba ne amma a gurin Allah babba ne tunda ya kai gashi yanzu sun mutu tsawon lokaci a cikin kaburburan annabi sallallahu alaihi wasallam wucewa ta gurin yaje kukan su yace gashi ana musu azaba akan wannan na uku yana karantar da mu azabar kabari ashe kenan ana azaba a cikin kabari ko yawwa ana azaba a cikin kabari ta haka wani malami da ya so karantar da wani ɗalibi ya ɗauke shi a cikin gari suka dawo makabarta ya ce masa abin da ka ji a cikin gari ana hayane nan kare ya ɗan da kai duk mutanen gari za su dawo nan nan kuma da ka ji an yi shiru ɗin nan kabari ba ka ji motsi kare ya ɗan da kai hidima ake yi sosai a cikin kabarin nan hidima ake sosai don a lokacin wasu ihu suke yi wasu kururuwa suke yi ko da wasu malamai suke ce mana da magabata suke ce mana in awaki sun je kiwo kusan makabarta wani lokaci sukan firgita kaga sun rufe a guje sun dawo gida lokacin ana kiwon dore hakan an taba samun haka shekarun baya da suka gabata me yasa me yiwa sun ji wani sauti irin wanda yake firgita su a cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar cewa hadisi ce idan an dakin dan adam a cikin kabari yasma'u sautahu kullal sakalain menene kullal alam illa sakalain duk halittun duniyar na za su ji kukan mutum a cikin kabari banda nauyi guda biyu su ne mutum da aljan su ne kawai ba su ji ba su ne kawai ba su ji ba don haka akwai sha'ani a cikin kabari mutum ya tanade shi tun yanzu tanadan kuma shine nisantan haram nisantan duk abin da Allah madaukakin sarki baya so sannan yana karantar da mu matsalan fitsari wannan kuma kadiya ce mai girman gaske da rikici a tsakanin malamanmu magabata da malamanmu ne yanzu domin wasu sun ce abin da ake nufi da la'akana la satura min albauli shine baya sa sutura tsakaninsa da fitsarin kankansa don haka idan ya fitsari ya tashi wani kan dugo kuma sai je ya alwala kuma sai je ya sallah sai je ya alwala sai je ya sallah kuma wani yana sababa azabar kabari wasu suka ce a zai na yi a fili ana kallon al'aurarsa yana yi a fili ana kallon al'aurarsa ko suka ce a'a baya sutura tsakanin kansa da da fitsarinsa don haka fitsarin ne yake fitowa akan haka yasa fatawar malamai suka kaskoshi biyu wasu malaman suka ce idan mutum ya fitsari wannan gurin akwai abin da ake kira asaltu wa naturu malaman malikiya sun tafi a kansa cewa in mutum ya fitsari zai tatse ya goge sannan ya wanke saboda a tabbatar an fita wasu kuma suka ce kamar irin su ibn abid duniya wasu kuma suka ce a'a wannan din bid'a ne wannan din bid'a ne irin su Uthaymin su bin Baz da sauransu sun tafi akan cewa wannan din bid'a ne don babu saltu eh saltu da naturu babu shi kamar irin su abin wannan mai littafin nan a kada'ul musallin wani ne fi a kada'ul musallin ba na mun shawi ba na sadiq khan ya ce yin haka bid'a ne ba da kawai saboda magabata ba sa yi ma wasu suka ce shi wannan matsala ce wato ta kaifiya abinda shari'a take bukata shine gusar da najasa kafin mutum yi sallah matsalar kuma tana sabawa tsakanin wani mutum da wani mutum idan mutum yaro karami ne ko matashi in yana yin fitsari in ya tashi tsayawa zai iya tsayawa cak a lokaci daya don ka shi yanzu in ya sa ruwa ya tsarkinsa ya tafi amma fa wanda shekara ta tafi ta tafi ba dole ne dan ya tsaya cak din nan fitsarin nan ya tsaya ba don haka sai ya jira wani sai ya yi abin da ake kira saltu da natarun sannan abin ya fita wani ma sai ya miƙe sai zuwan ya zubo don haka sai ya miƙe sannan sai ya koma ya tsarki don haka sai suka yalwata suka ce wannan matsala in dai har ana son a kiyaye mutane daga azabar kabari to a batta a matsayin individual differences da individual experiences idan mutum ya san ba matsala shi in ya tashi fitsarinsa ya tsaya cak sai ya tsarkinsa ya tafi to zuka ga shi salto da na taro abin sabida ne amma mutumin da yake da yaƙini in ya tashi fitsari zai dawo kuma ba a son a je a yi sallah da fitsari to fa dole sai ya bi hanyar da zai tsarkake shi dan ya guje ma a nan tsoron kar ya bidiya zai iya sa shi ko fada cikin azabar kabari ranar lahira don haka ya fi sauki ya tsaya ya tsabtace gurin da kowace irin wasila don ya je ya sallarsa mai kyau wallahu ta'ala a'lam sadaka akwai wannan darasi a cikin wannan abin din sannan ko akwai maganar annamimanci namam la yadkhulu jannatan namamu ko wani hadisi ce annamimi baya shiga aljanna saboda aikin sa kenan hada mutane ya dauki gulmar wannan ya kana ya dauki gulmar wannan kai wannan ya zama ya ya bata tsakanin mutane shi kullun aikin sa batawa ne domin yazo ya same ni muna zane da kai lami lafiya sai ce ai ka ji wani abin da yace kaza kaza kaza kaza ko da ya faɗa tunda ni ban sani ba ba da matsala da shi zamu ci gaba da mu'amalar mu babu kuma abin da zai dame ni a cikin zuciyata amma sai ya ɗauko sai ya gaya mai koda gaskiya ce ya faɗa amma dai ya faɗa mai yawa da wata manufarsa daban ba ma don ya ci min mutunci ya faɗa ba sai zo ya gaya min to na zai so su ni ko zan rika kallonsa da wannan don haka ko ban masa magana ba zan ajiye wani abu a cikin zuciyata ko wata rana in ya sake ganin wani kuskure sai ce ai dama ai dama har wata rana zai ci nasara wajen raba tsakaninmu to saboda haka annabiwanci bai da wato kenan rana ba shi da rana sannan yana nuna mana daga cikin kuma mujizan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare zarban dabino ya gutsula guda biyu ajiya anan ya ajiya anan a matsayin sa na annabin rahama kai na faɗa ba zai ga matsala ba face sai ya nema mata solution tunda sun tafi da wannan matsala cikin kabari amfanin da wannan zarban dabinin zai musu kawai iyaka na lokacin kafin su bushe ne nan ma yake la Allah la Allah za a kaffafa musu malamai ba sa matsayin ba su abin da haka kaman addu'a yake Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan zarban dabinin da ya saka ya zama musu sadadin a dan sassauta musu kafin su bushe Allah sa ko sun bushe ma sun samu sauki kenan kuma yana nuna mace tun da ya tsaya ya damu da labarin su har yana nima musu sauki to musulmai ne mutanen musulmai ne da ba musulmai bane da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bata lokacin sa abin nan ba tun da dama ya san su dama wani makoma ne akan su kuma kaga dalilin sake musu azabar ba dan shirka bane dalilin da ya sake musu azaban ba dan kafirci bane saboda me wannan yana annabi manci a matsayin sa na musulmi wannan kuma in yayi fitsari baya tsayawa ya tabbatar ce cewa fitsarin ya fita a jikinsa tukun sannan yake yake yake yake tashi to kaga yin hakan kama akwai wani mu'jiza ko wani karama ta annabi sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka take tashi a kansa yanzu dan ka samu kabari kai ka dauko zarban dabino ka dora babu wani hukuncin eh yau daga wasu wasu gurare in an yi mutuwa maza maza sai a ji a saro zarban dabino sai a zo a dora a kai kamar nan azare na ga suna da wannan al'ada duk inda dabino yake sai an ji an saro ga wa'anda suke da inaya akan wannan damuwar har da su nemo na ban fa gane ba eh ba maka aka za ka saka to kaga ni ba mu da tabbaci wannan sai dai da yake rumarin jaye mudu gaba daya mutanen karshen zamani ne to kace mene ne akrawa kallah eh ba za ba nan bidiya ki na to
tunda shi ya ba mu tabbacin akwai azabar ko ba azabar sai dai mafi rinjayen zato mu a mutanen mu na yanzu ba kowa zai tsira ba sai dai wanda Allah ya tsira da shi shi yasa aka ce hukuncin sa tabbatacce ne mu kuma dan kai la yasawi shay'a eh ya tabbatar da wa'annan laifuffuka guda biyu ne yasa ake musu azaba ba dan wani laifi daban ba ko yawa ka gane ma hankali da yake faɗa la'alla in kai wanda ka saka wani laifi ne daban ba wa'annan mafa zarbar dabino za ta amfanar to wallahu ta'ala alam ma dai mafi rinjaye magana shi da cewa daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ya ya riga ya tsaya Allahu a'lam eh yana kyauta zato gaibi ne shi kadai Allah maɗaukakin sarki sanar da shi wannan abin sannan kuma ruwan hadisi yana karantar da mu cewa ya halatta a tambayi malami akan abin da ba a sani ba kuma suka ce sun sa a me yasa kai haka ko ba mu da me dalili me hujja ay lima fa'alta hadha me yasa kai wannan kuma ya hakuri ya dauka ansa ya bude bakin sa ya ba su ansa la'allahu يكفف عنهم ما لم يمسه والله تعالى اعلم باب ما جاء في غسل البول babin abin da ya zo dangane da hukuncin wadda ke nan wanke fitsari ina yin fitsari ya kamata wanke? an anas radiyallahu anhu ma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fa yaghsilu bihi ana tsan malik Allah madaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza ma mana albaraz ya dan kewaya bayan gari biyan bukata li hajati saboda bukatan sa kenan ko yawa al'ada shine ba za ma mutum ko kuma mafi yawa 99% duk mutumin da yaje zai ba haya fitsari zai fita ko ba dan shi yaje ba yawa shi yasa nan babin ya kulla shi cikin gusul bauli gusul yace in an fitsari ya fita za a iya wanke wanke in ya kewaya zuwa ga bukatun sa in zai kewaya idza tawadda'a ko in a idza idza tabarraza in zai fita baza baraz ba zai fita kewayawa bayan gari haka ko a taituhu bi ma'in sai nakan zo masa da ruwa sai na bishi da buta in yaje daidai lokacin da muka rabu za mu rabu sai in bashi hutan sa ya tafi da ita ya je bukatar sa in ya gama ya dawo in karba sai mu dawo in ya je ya gama bukatar sa fa yaksul bihi sai wanke ya tsarki ma'ana da shi dai kawai kenan in fitsari ya fita za a yi tsarki haka ma in babban fitsari ba ma yayan fitsari babu sabbil ma'i alal bauli fil masjidi babu da yake magana idan an yi fitsari a masallaci sai a zuba ruwa a wurin in an zuba ruwa ya yi ko bai yi ba ta wani muje ana bi huraira radiyallahu anhu qala qama a'rabiyun fil masjidi fabala abu huraira Allah da dace ce wani balaraban kauye ya tashi a masallaci sai ya tsula fitsari a arabi an ce a arabi shine balaraban kauye ko arabi fa eh al'arabu an an ce arabu eh yaren kenan ba al'arabiya ba arabu larabawa yawanci ana illakinsa mafi yawa a larabawan gari a arabu a larabawan ƙauye qalatil a arabu amanna ko kullum tuminu wani wai ya ce shi aikin haji wani balarabe ya takura masa akan mene ne a ce a dama Allah ce al'arabu a shaddu kufuran wani fakan wa ajiyar Allah ya alamu hudu da ba a zalara ba Allah razali shi ya riga ya gama da shi ai na ja masa aya bai san kuma arabu tana nufin laraban kawai bane mutum maka ba za ka ja masa arab eh ba za ka ja masa arab ba daga ta nan jahilcin sa ya bayyana kenan bai san ma menene ayan take magana a Gaza ba yawa to a arabi ba arabi ba arabi ba laraban gari a arabi ba laraban kauye ba laraban kauye ya zo shi ya tsula fitsari a masallaci ai kuma daga jin maka ka san akwai dan rashin wayewa kadan ko fatana wala hunna su sai mutane suka yi ca a kansa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kai ba ka da hankali ne kai ba ka san masallaci ne kai wani irin jahili ne kai wannan ko musulmi ne kowa yana faɗa albarkacin bakinsa Allah lalama Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu da'u ku kyale shi ku kyale shi ai problem din shine idan matsala kafin ta faru ake maganin ta idan ta riga ta faru fa ai kafin ta faru ake riga kafin ta in ta riga ta faru fa sai magani haka ne kafin matsala ta faru sai ai riga kafi dan kar ta faru amma in ta riga ta faru fa sai kuma magani ya riga tsuguna yana tsula fitsari kuma ku zo ku ce sai ya yanke ai akwai matsala sai ku ƙara matsala akan matsala yanzu tun da ya riga ya fi tsarin nan to wannan matsala kan an riga an wuce layin ta an ta faru yanzu ta kura masa ya yanke fitsarin nan shi kuma zai iya sabbaba wani abu daban ta haka nan sallallahu alaihi da uhu ku kyale shi sai ku kyale shi ya gama wa harigu ala bawlihi sajalan min ma'in ku ɗebo guga guda na ruwa ku zuba akan fitsarin ba shi kenan magana ta mutu ba dama addinin mu da sauki fa inna ma bu'ithum muyassirina wa lam tab'athu mu'assirina ku al'umma musulmi an aiko ku zama masu sassautawa ne ba masu takurawa ba in kuka haka kun takura masa kun takura masa don haka kawai ku kyale shi an in ya gama ku ɗabi ku zuba idan kuna da wata bukata da shi sai ku kira shi gefe sai ku zauna sai ku koyar da shi ga yadda ake yi an ce wani ruwa aka ce da ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi gefe ya ce masa malam nan masallaci ne babu wani abin da yake daidai da a yi shi a cikin masallaci sai sallah sai karatu alkurani sai zikiri sai menene menene menene ka gane ya ce na gane ha ya ce shi kenan ka shi ka tafi abinka ka ga ya karantar da shi yawwa inna hadhihi al-mahajir la tuslaha ala shay'in min hadhihi al-ashya ainihin abin da yake zama dacewa da masallaci a yi karatun alkurani a yi zikira a yi buwa don addini amma ba fitsari ba ka taɓa ganin wani yana fitsari ana gudun abin da to to ne ya takura ne to kai tambaya mana ai a can ake yin fitsari sai a gwada masa to sadaka ko al'ummar musulmi haka ne aikin ku don haka a komai ne ne ana bukatar mutum ya tsaya ya nazari ya ga ina ne hanya mafi saukin fita da za a kai mutane bakin gaci wani lokaci zargi yakan kawo dagula al'amura sai ka tunanin yadda za a yi hanyar da za ka yi janye zargin wani lokaci idan ka zargi mutum akan abu sai ya kife kuma ya ce to zai yi yawa amma ka bi ta hanyar hikima da dabara shi kenan sai ka ga wato abin ya zama da sauki ina babu istun mu yassiri na lalle ai aiko ku inna ma adata hatsarin ko yawwa an aiko ku dan ku zama masu sauƙaƙa ma mutane ne walam tub'athu mu'assirina ba aiko ku don ku rika wato kenan takura wa mutane ba babu bolo sibiyan babin da yake magana kan hukuncin fitsarin yara idan yaro ya maka fitsari a rigarka ko akan tsallayarka ko akan tabarma ko akan jikinka ko wani abu makamancin wannan menene hukuncinsa na'am na'am ba za a tashe shi ba inda ya riga ya fara sa ba shi ya gama in ya gama shi kenan in za a bincike shi idan bai fahimci abin ba a fahimtar da shi a jakunansa ta gane sai a fitar da abin nan idan kuma ya yi da gangan ne sai a yi masa hukunci Eh, sai a yi masa hukunci sai dai idan an tabbatar cewa da gangan ya yi da isa ne to wannan kuma sai a kuma abin na magili to da ulil nasu la haka bi kadari ma hadasu min al-fujuri tunda da gangan ya yi da nuna isa ana iya tsaye da shi akan a cikin abin din to in har haka shine zai zama masa hukunci amma bai sani ba za a sassauta ko da za a yi wani mutum ya je a bulgaria tsallaka titi bakin fata dan nigeria to su titin su ga inda mutane suke bi ga inda motoci suke bi wani baya bin na wani saboda kana da ya gaba motoci kawai zai tsallake abin sa guje kamara tana nuna shi aka je aka cafko shi to duk wanda ya haka dala hansun ne tararsa aka zo ya ce shi bai sani ba babu sign board shi kuma bako ne a kasar shi kuma a kasar su ga da ake yi aka yi ta duya aka ta duya aka ta to shi kenan duk da haka dai tun da ya taka dokar kasa za a ci shi dala ashirin da biyar kaga sun ɗan sassauta masa saboda an karɓo zirin sa to ya sati level saboda bai sani ba yauwa kuma dama sa dokar yawanci saboda gwamnati sami income ne na haka ba za su haƙura su ya zuba sami income ɗin ba ko ba za su hukunta shi hukuncin wanda yake ya sani ya taka ba kaga sai aka tafi baina baina to kaga arna ma suna da wannan tunanin balan na kuma yayin musulmi lokaci yayi to alhamdulillah zamu dakata anan insha Allah نكتفي بهذا القدر ونتوكل على الله zamu dakata anan insha Allah zamu dakata anan akwai mai tambaya alaikum salam tattuwa da tsari fitsari sai je alwala ya tafi sallah shi ne ya jawo ɗayan kuma kasan wani yakan jawo wani ba yawwa ana magana akan alwala ne babu cikakken tsarki yana sanadiyar mutum ya tafi kabari ya yi alwala Allah ne tsarkinsa bai yi kyau ba kuma ya ji ya yi sallah ina sallar take tun da babu tsarki to ka kuma ya ci gaba da yin haka na farko bashi da sallah na biyu kuma zai hadu da azabar kabari yawwa akwai wani tambaya? na'am babu? eh na kan kufi eh ya ake yi shafar? shafar ake akan kufi? to yadda malaman malikiya suka koya mana shine za ka dora hannunka a kan nan ɗaya a ƙasa ka shafo haka kawai in ka shafo shi kenan yawa wasu kuma bula kafiya in koya in ka shafa yayi amma dai samu saka sa hannu haka ka ɗora hannunka haka wannan sai wannan ta kasansa in ka shafo haka shikenan da dan shi a cikin kawai kamar da kake shafan kai in ka taɓa ruwa ka shafi kai sai ka shafo yau to amma kuma tunda an ce masu wai su suka bashi akan duk yadda ka shafa shi ne ka ga ko shafa ko shafan kai malaman malike suka ce suka yi haka kai haka kai haka shafi suka ce kai haka ma yayi wallahu a'lam akwai wani tambaya? no. Mm.